صلى الله عليه وعلى أهل بيته وصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul muzammil sati da ya gabata mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha tara yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi aya ta ashirin wacce take ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura yau muna sha biyar ga watan zulhijja shekara ta 1445 hijiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kuma 21 ga watan shida shekara ta 2024 miladiya muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم حياك الله الله تبارك وتعالى يتي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إن ربك للي أبنججنك الله تبارك وتعالى ya'lamu yana sane ya sani cewa annaka taqumu adana min thuluthayil layl thuluthayil layl ya san cewa kai kana tsayuwar dare adana min thuluthayil layli wato kana yin tsayuwar dare kusa da sulusi biyu amma bai kai sulusi biyun dare ba wa nisfahu ko rabin dare din wa thuluthahu ko sulusin dare idan aka ce thuluthayin lail ana nufin idan an kasa dare gida uku a ɗauki kashe biyu su ne thuluthaini shi ne thuluthayin lail tunan mudafin ne sai a goge nonon ɗin nisfahu kuma shi ne a raba gida biyu daidai idan kuma gida uku ne aka raba thuluthayin lail shi ne a raba gida uku a ɗauki kashe biyu nisfahu kuma a raba gida uku a ɗauki kashi ɗaya da rabi rabi kaga da ya zamto daidai daidai kenan rabi a ɗauki ɗaya da rabi can ma ɗaya da rabi wa thuluthahu ko kuma ɗaya bisa uku idan aka raba gida uku ɗin a ɗauki kashi ɗaya a bar kashe biyu sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce Allahu tabaraka wa ta'ala inna rabbaka lalle ubangijinka ya'lamu yana sane da cewa annaka taqumu adana min thuluthayil layli kana tashi wato kusa da kana tsayuwar dare kusa da sulusi biyu na ainihin dare ko kuma rabin dare ko ɗaya bisa ukun dare wa ta'ifatu min alladhina ma'aka da kuma jama'a daga cikin waɗanda suke tare da kai ma'ana su ne muminai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ce ya san cewa kuna yin tsayuwar dare a wannan adadi ko dai bai kai ɗaya bisa uku ba ko rabin dare ko kuma wato ɗaya bisa uku ko kuma biyu bisa uku ko kuma rabi wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar Allah tabaraka wa ta'ala shine yuqaddiru al-laila shine yake sanada wato ainihin dare ya san adadinsa wan nahara ya kuma san adadin yini alima an lam tuhsuhu Allah tabaaraka wa ta'ala ya sani cewa ku ba za ku iya kididdige dare ba cewa yaushe ne a bisa uku daidai wa daida ba yaushe ne b bisa uku daidai wa daida yaushe ne tsakiyarsa daidai wa daida Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya san ba za ku iya kididdigewa ba fataba alaikum sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya karɓi tubanku ma'ana ya dawo da ku cewa faƙara umar ta yassara min alƙur'an ku karanta abin da ya sawwaƙa a gare ku na daga alƙur'ani mai girma alima an saya kunu minkum marda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana sane alima ya san cewa an saya kunu minkum marda za a sami marasa lafiya daga cikinku an saya kunu minkum marda lalle marasa lafiya za su kasance daga cikinku za a samu wa akharuna yadribuna fil ardi waɗansu kuma za su zamto sun yi tafiya a kan ƙasa sun yi bulaguro yabtaguna min fadlillahi sun tafi ne wato suna neman falalar Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana sun tafi harkokin kasuwanci yabtaguna min fadlillah sun je suna nema daga falalar Allah Allah ta'ala ya san waɗansu za su fita su tafi neman kasu wato neman dukiya ta hanyar wato fatauci wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah Allah tabaaraka wa ta'ala ya san waɗansu kuma za su fita domin yin yaƙi domin Allah tabaaraka wa ta'ala kaga wanda ya tafi fatauci ya tafi kasuwanci ba zai samu damar tsayuwar dare ba wanda ya tafi wato ainihin jihadi yaƙi domin Allah shi mami ba zai samu damar yin kiyamun laili ba sai Allah ta'ala ya ce faƙara umma ta yassara min ku karanta abin da ya sawwaka minhu daga alƙur'ani mai girma waqimu salata wa atu zaka ku tsayar da sallah ma'ana ku yi salloli na farilla wa atu zaka kuma ku bayar da zakka wa aqridullaha qardan hasanan ku baiwa Allah tabaaraka wa ta'ala rance rance wanda yake mai kyau wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar na alkhairi ga kawunanku min khairin na daga alkhairi tajiduhu indallahi za ku samu sakamakon sa a gurin Allahu tabaaraka wa ta'ala sakamakon kuwa huwa khairan wannan sakamakon shi yafi alkhairi fiye da adadin abin da kuka ciyar domin Allah tabaaraka wa ta'ala ko kuka bayar domin daga addinin Allah wa azama ajaran kuma shi yafi girman lada fiye da abin da kuka ciyar din sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah tabaaraka wa ta'ala inna Allah ghafurur rahim lalle Allah tabaaraka wa ta'ala mai gafara ne kuma Allah tabaaraka wa ta'ala mai tausaya bayi ne wato mai rahama ne ga su bayi Allah tabaaraka wa ta'ala yace inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulathayil layl lalle ubangijinka ya san kai kana tashi wato da daddare ka tashi ka yi ƙiyamun laili amma abin da bai kai sulusi biyu na dare ba wa nisfahu ko bai kai rabin dare ba wa sulusahu ko bai kai ɗaya bisan bisa ukun dare ba wa ta'ifatu min alladhina ma'aka hakanan jama'ar da suke tare da kai wato muminai su ma Allahu tabaraka wa ta'ala ya san cewar sukan yi ƙiyamun layil ko dai wato abin da bai kai ɗaya biyu bisa uku ba ko rabi ko kuma ɗaya bisa uku ba wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar Allahu tabaraka wa ta'ala shine wanda yake da masaniya dangane da wato ainihin dare da kuma yini ta yanda babu wani adadi da zai kubuce masa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da cewa a tashi a bautata wa Allah tabaraka wa ta'ala a rika yin qiyamul layl a rika sallah ko da yaushe ba a faranta salloli guda biyar a cikin yini ba sai ya zamto mutum ya tashi yayi ta yin sallah ya za a iya samu rabin dare dare rabi tunda ayoyin da makaranta a baya sun gwada cewar ayi sallah rabin dare ko ɗaya bisa uku ko kaza a ko biyu bisa uku to sai ya zamto mutum yana cikin tararradi karfa bai kai rabi ba ko kuma karfa bai kai biyu bisa uku ɗin ba kamar yadda ma wannan aya ta faɗa ko kuma bai kai ɗaya bisa uku ba sai ya rika tunanin haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar tunda ku yan adam ne ba ku san ina ne daidai rabin dare ba ba ku san yaya ne biyu bisa uku cib da cib ba ko ɗaya bisa uku cib da cib ba musamman a lokacin kaga babu na'urorin ka'ide lokaci babu babu agogo ko lokacin annabi sabai babu agogo to koda a yanzu a ce ga agogo din to mutum bai isa ya ƙididdige ya raba dare gida uku ya zamto wani ɓangaren bai fi wani da adadin wasu mintoci ko sakanni ba ka raba shi gida uku a ce misali awa goma sha biyu ne tsawon dare a ce da sakanni guda talatin to baka isa ka raba shi awa hudu hudu da sakan goma goma ba dole sai ka samu wasu sakannin sun shiga wani ka raba daidai baka isa ba Allah ta'ala ya ce wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar Allah tabaaraka wa ta'ala shi yake da ilimi yake da masaniya dangane da dare da kuma yini ya za a yi a raba shi daidai Allah tabaaraka wa ta'ala shi yake da ilimin nan sai Allah ta'ala ya ce alima an lan tuhsuhu Allah tabaaraka wa ta'ala ya san ma domin cewa wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar Allah ta'ala shi yake da ilimin dare da rana ya san daidai wa daidai yanda suke yana gwada cewa mai kuba ku sani ba kenan to amma sai Allah ta'ala sake cewa alima allam tuhsuhu Allah ta'ala ya san kuba za ku iya kididdige cewar ina ne bi bisa uku ba ina ne rabi ba ina ne ɗaya bisa uku ba ina fata an gane sai Allah ta'ala ya ce fata ba alaikum sai Allah ta'ala ya karɓi tuban kuma na sai ya muku afuwa sai ya muku afuwa ya ba ku sauki faqara umma tayassara min alquran ku karanta abin da ya sawwaka na daga alkur'ani mai girma wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa kamar alhassan albasir yake cewa faƙar umar ta yassara min alkur'an ya ce ana nufin a sallar magariba da kuma sallar isha waɗansu kuma suke cewa faƙar umar ta yassara min alkur'an mana a wajen yin sallar dare amma wanda suke cewa faƙar umar ta yassara min alkur'an ana nufin sallar magariba da isha ne su ne sallolin daren da ake nufi ba sallar ƙiyamun laili ba domin ƙiyamun laili ɗin wajiba ce a farkon musulunci daga baya sai aka yi sauƙi har itashin a har zuwa tashin alƙiyama a matsayin ta na me sunna ce mustahabba idan bawa yayi zai samu lada zai samu matsayi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala idan kuma bai yi ba ba za a ce ga zunubansa da aka rubuta masa ba laifinsa shine kin yin ƙiyamun laili ba saboda haka faqaru ma tayassara min alquran hasan albasri yake cewa ya'ani fi salatil maghribi wal isha ana nufin wajen sallar magariba da kuma sallar isha domin su ne sallolin dare guda biyu kuma waɗanda suke na farilla sallar magariba sallar dare ce a cikin salloli na farilla sallar isha ita ma me sallar dare ce a cikin salloli na farilla shi ya sa ma asali wajen yin karatu a wajen na fulfili na sallar magariba da sallar isha al'asalu fihima aljahru bil asalin yin karatu idan za ka yi nafila bayan sallar magariba asali shi ne mai ka yi karatu a fili idan za ka yi nafila bayan sallar magariba in za ka yi nafila bayan sallar isha shi ma mai ka yi karatu a fili sallolin rana kuma sallolin yini su kuma in za ka yi karatu a cikin sallolin nafila asali a ciki shi ne mai ka yi karatu a asirci ina fata an gani ba ka zo bayan sallar magariba ka yi nafila karatu a ɓoye ba a'a kamar yadda ake sallar magariba karatu a fili to ita ma nafilar abin da ya fi shine ka yi karatu a fili amma malamai suke cewa inda za a samu ko mutum ya yi a koye ba za a ce yanzu ba shi da ladan sallar wato nafila ba ba kuma za a ce sai ya sake koya mata wato ainihin sujudu sahu ba ina fata an fahimta amma dai asali shine duk sallar dare karatu a fili duk sallar yini kuma karatu me a koye cewa karatu a fili ba ana nufin mutum ya daga sauti da karfin da zai sawa wani tashwish ko ya ɗauke tunanin wani ko hankalin wani ba an rahoto daga ƙais ɗan abi hazam ɗan abi hazim yake cewa na yi sallah a bayan abdullahi ɗan abbas a garin basara ma'ana a iraq kenan da ya ce abdullahi ɗan abbas ya jagorance mu sallah a farkon raka sai abdullahi ɗan abbas ya karanta suratul fatiha da ya karanta suratul fatiha da ya tashi karatun sura ko karatun abin da ya sauwaka na alƙur'ani tunda Allah ta'ala ya ce faƙara umma ta yassara min alƙur'an sai ya karanta aya ɗaya a farko-farkon suratul baƙara sai da ya karanta fatiha ghairil maghdubi alaihim walad dalin sai ya ce zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ya karanta aya ɗaya sai sai ruku'u ya ce da ya zo raka'a ta biyu sai karanta suratul fatiha sai karanta aya ta gaban wannan ita ma aya ɗaya sai ya tafi ruku ma'ana ya yi sallah ta magariba ko isha daga cikin sallolin ne da ake bayyana karatu a ciki da aya ɗaɗɗai bayan ya idar yake cewa sai ya juyo gare mu da ya juyo ga ainihin mamu sai yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faƙara'u ma ta yassara minhu Allah ta'ala ya ce ku karanta abin da ya sauwaƙa ne na daga alƙur'ani shi ya sa za ku ji na karanta aya ɗaiɗai a kowace raka'a ba aibu ba ne ba laifi ba ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku karanta abin da ya sauwaƙa na daga alƙur'ani mai girma duk inda kuka karanta alƙur'ani ne kuma abin da ya kamata shine kada ku tsananta wasu ainihin mamu ya zo wato wani daga cikin matasa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo sallar jami'i mu'azu dan jabal yana jagorantar sallah da ya tashi yayi karatun fatiha sai ya karanta karatun qur'ani mai tsawon gaske sai wannan matashi ya fita ya hau jakinsa ko dokinsa ya tafi bayan ya an idar mu'azu dan jabal ya tambaya wane ne ya fita daga cikin sahu ana cikin sallah aka ce wani matashi ne ya fita sai yake cewa akwai alamun munafunci tare da shi sai wannan matashi sai ya je kai kuka gurin annabi sallallahu alaihi sallama annabi sallallahu alaihi ya kira yi sahabbai ya kira mu'az dan jabal yake ce da matashin me ya faru yace karatu yake mana mai tsawon gaske mutun ya gaji yana karatu mai tsawo sai annabi sallallahu alaihi yace ya mu'az aturidu an takuna fattanan ya mu'az kana so ka zamto mai korar jama'a ne mai gallazawa al'umma ne ya kai mu'az idan zaka jagoranci mutane ka rika karanta musu wato ainihin suratul lail wallaili idha yagasha wadduha da sauran wasu wato surori ne daga cikin awasidul mufassil yace kada karanta irin wannan kawai ka rike mutane sallah da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ɗayan ku zai jagoranci mutane ya sauƙaƙa domin cikin mutane din akwai marasa lafiya akwai tsofaffi akwai kuma wasu masu bukata wani ya matsu ma ban ɗaki yake so ya tafi ana idarwa wani kuma sauri yake zai tafi wata bukata wacce wannan bukata kuma za ta iya kawo masa rashin nutsuwa a cikin sallah idan aka tsananta ko idan aka tsawaita sai yake cewa da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai idan ɗayan ku zai jagoranci mutane to yayi dadai wa daida dadai misali idan zai yi sallah shi kadai kuma ya tsawaita irin yanda yake so Allah tabaraka wa ta'ala yace alima an sayakuna minkum marada Allah tabaraka wa ta'ala ya san cewa marasa lafiya za su kasance daga cikinku marada jam'i ne na kalmar marid marid shine guda ɗaya idan aka ce marada ana nufin marasa lafiya Allah ta'ala ya san cewa kiyamun laili ba za ta yi kullum kullum ba wata ran za ka zamto ma baka da lafiya sai dai shi addinin musulunci wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan bawa yana aiki na alkhairi sai yayi tafiya bai samu damar aiwatar da wannan aiki ba ko kuma rashin lafiya ta kama shi bai samu damar aiwatar da wannan aiki ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kutiba lahu za a rubuta masa lada kamar wato ainihin wato ainihin mai lafiya kuma wanda yake a zaune a gida saboda rashin lafiya ne yasa abinda kake na nafilfili na salloli ko na nafilfili na azumi da ka tafi halin tafiya baka samu damar yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a baka lada kwatankwacin kana garin ku kana gida ko kuma baka da lafiya yasa baka samu damar yi ba za a rika baka lada kamar kana nan a kalau kana da wani wuridi wanda kake karantawa na adadin ayoyin alkur'ani kullun kana karanta shafi daya ko shafi biyu ko izifi daya ko izifi biyu ko kullun aya biyar kake yi abin da kaga zaka iya kullun wanda ka dauka sai wata rana ka zanto baka da lafiya ko kai tafiya to Allahu tabaraka wa ta'ala zai baka lada kamar kana nan kalau kamar kana nan a gida shine Allahu tabaraka wa ta'ala yace ya san marasa lafiya za su kasance daga cikin ku wa akharuna yadribuna fil ardi wadansu kuma za su yi tafiya yadribuna fil ardi za su yi tafiya akan kasa mana za su yi bulaguro domin wato ainihin wato fatauci yabtaguna min fadlillah za su je suna nema daga falalar Allah tabaraka wa ta'ala kasuwanci neman dukiya halal ne addinin musulunci abu ne ma wanda ake bukatar musulmai su zamto suna yi kuma wato Allahu tabaraka wa ta'ala yana yin afuwa dangane da waɗanda suka tafi harkokin kasuwanci ba su samu damar yin waɗansu ayyuka na alkhairori ba zai rika ba su lada kamar suna gida duka wannan yana gwada ainihin wato falala ta ainihin tafiya zuwa ga ainihin fatauci ko zuwa ga ainihin kasuwanci kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ya kirayi haka ɗin da cewa mai fadlullah yace yabtaguna min fadlillah Allah tabaraka wa ta'ala yace wasu za su tafi suna nema daga anishin falalar Allah tabaraka wa ta'ala wa akharuna yuqatiluna fi sabi yuqatiluna fi sabilillah wadansu kuma za su tafi domin yin yaki domin Allah tabaraka wa ta'ala Ibrahim Ibrahim an-Nakhai ya rawaito daga Ibn Abbas Allah ya kara masa da yake cewa Ibn Abbas yake cewa daga cikin ku Ibn Abbas yake cewa babu wani mutum da zai kawo wani abun kasuwanci wani gari ko wani binni daga cikin biranen wato musulmai ya zamto sabiran muhtasiban ya zamto ya yi haƙuri wajen sayar da wannan kayan nasa da ya kawo yana kuma neman lada a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala saboda ya sauƙaƙa wa musulmai abinda suke nema sai sun hau mota sun je gari kaza gashi shi ya saro ya kawo garin fa ba'ahu bi si'ri yawmihi yazo ya sayar da wannan abin da farashin yinin mana in ma an samu ƙari ko kuma wato shi ya samu wani bambanci wajen saya sai ya zo ya sayar da shi irin farashin yini a wannan garin in ya zo ya sayar domin akwai bambanci ka je ka saro wani abu daga nesa ka zo gari ka samu suna sayarwa ɗari da goma kai kuma ka ce tis'in za ka sayar matuƙar dai ba zaluntar mutane suka yi abin ya wuce gona da iri ba to kai idan kai haka kayi kuskure abinda ake shine ka sayar irin farashin yan kasuwar garin ɗaya ke na biyu kuma kada ka zo ko da babu a garin ka ce bari ka gallaza musu tunda kai kai kaɗai ne hakan shi ma laifi ne saboda ka wannan hadisi sai ya ce mutum ya zo ya yi haƙuri ya sayar da shi da irin farashin yinin da ya sayar ya ce kana inda Allah bi manzilati shuhada wannan ɗan kasuwa zai kasance a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala a matsayin shahidai a gurin Allah tabaraka wa ta'ala sana abdullahi abbas sai ya karanta fadin Allah ta'ala wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah waɗansu za su tafi za su yi tafiya akan ƙasa suna wato neman falalar Allah tabaraka wa ta'ala saboda ainihin kasuwanci sai Allah tabaraka wa ta'ala yace idan kuna halin kasuwanci ko kuna halin tafiya yaƙi faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya sawwaka na daga alƙur'ani mai girma imamul bagawu yake cewa kana haza fi sadar islam wannan a farkon musulunci ne thumma nusikha bi salawatul khams sannan aka shafe cewa innaka taqumu adana min thulathayil layl kana tashi kusa da biyu bisa ukun dare ko rabin dare ko ɗaya bisa ukun dare wannan a farkon musulunci kenan sai aka shafe da ainihin wato aka shafe waɗannan ayoyi da ainihin faralanta salloli na farilla shine faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala wa aqimu salata wa atu zaka wa aqridullaha qardan hasana da Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya cewa aqimu wa aqimu sala ku tsayar da sallah wa atu zakata ku kuma bayar da zakka wa aqridullaha qardan hasanan ku bewa Allah tabaraka wa ta'ala rance rance wanda yake mai kyau cewa ku biyo Allah ta'ala rance ba Allah ta'ala zai karba abu a hannunku ba subhanahu wata'ala ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira abinda Allah ta'ala yake nufi da cewa ku bashi rance shine ku ciyar da bayinsa mabukata ku bayar da kyauta ku bayar da sadaka ku bayar da zakka ku taimaki addininsa wajen gina makarantu masallatai da duk wata bukata ta ainihin addinin musulunci idan kuka yi wannan to kun biyo Allahu tabaraka wa ta'ala rance zai ba ku kuma ainihin abin da ya fi abin da kuka ciyar ɗin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar wa kawunan ku min khairin na daga alkhairi kun ba da kaza fi sabilillah kun ciyar da kaza fi sabilillah kun gina kaza fi sabilillah duk abin da kuka yi dinnan min khairin daga alkhairi Allah ta'ala ya ce tajiduhu za ku same shi dan adam zai tsinci kansa gobe alkiyama ka ba wa wani naira goma ka gina kaza a naira ɗari ka yi kaza ka yi kaza al'ummar musulmai sun amfana ka zuba mai a inji wanda ake sallah ka zuba dukiya ka sayi shimfiɗa ka bayar a makaranta ta addinin musulunci ka sayi shimfiɗa ka sa a masallaci domin Allah ka yi kaza ka taimaka wani da abincin da zai ci ka tallafa wa wani ya zo ya roƙe ka yana bara almajiri ka ba shi abinci ko ka ba shi kuɗi za ka wayi gari gobe alƙiyama ka manta da kaza da kaza da ka yi amma Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah za ku same shi a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala huwa khairan kuma abin da kuka ciyar din yafi wanda kuka bayar alkhairi ma'ana yafi shi yawa yafi shi dadi domin yau alkiyama rana ce ta neman koyaya kyakkyawan aiki yake bawa yake bukatar ya sake shiga cikin ma'auninsa domin ya tsira a gaban Allah tabaraka wa ta'ala a gidan duniya ne mutum zai ga kamar abin ya ciyar bai ji daɗi ba ya taimakawa addini bai ji daɗi ba shedan yana gwada masa cewa idan ka ba da naira goma daga cikin naira ɗari ɗinka to kai kuma ya za ka yi da gidanka ya za ka yi da kanka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a shaitanu ya idu kumul faƙara wa ya amurkum bil fasha wallahu yu'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shedan fa kullun yana muku alƙawarin talauci ne zai ce idan kuka yi kaza to kai ma ai kana bukatar kaza me yasa zaka yi kaza domin addini shi yasa akwai wani mutum da ya ta fadar wato ya ta fadar wata magana yana aiki a nan BBF din nan yana da gida a zidanga dan tsallaken gabar da gidan wato a jikin gidansa yana da wasu filaye ko kuma wani fili a bayan gidan ya je ya same ni mun yi sabani da shi kusan sau uku yana zuwa ban haɗu da shi ba sai muka haɗu wata rana a nan wajen kwanar balman nan a kan babur sai muka tsaya sai ya ce mun wani abu ne yake so na ji labarin ya je gida ta nema na na ce eh ya ce wallahi ya so mu haɗu ne kuma Allah ya saba mu haɗu ba sai ya ce bari ya bari sai ranar juma'a mu haɗu a masallaci sai ya ce min yana da fili ne a bayan gidansa ya raba filin nan gida biyu dan Allah in rubuto takarda in kawo masa ya sa hannu ya kai matarsa sa hannu ya biya makwashinsa ya sa hannu ya ba da filin nan fi sibilillah ya ce ya yi wannan tunanin ne inda ya nemi shawarar matarsa ko makwacinsa watakila shawari ya canza sai ya ce mun ka san idan za ka yi aikin alkhairi karka yadda ka yi shawari da kowa kawai ka yi ya ce zuciyar tawa ma da ta fara bani wani irin tunani saboda tsawon lokacin da muka ɗauka wajen kwana uku ban haɗu da kai ba ta fara bani shawarin ko dai na haƙura ne saboda yaran nan saboda kaza wallahi mutum ne ya bani mamaki ya ce Allah ta'ala saka maka alkhairi yanzu aka filin yana nan ya ce ya ba da filin nan rubuto takarda ya sa hannu a kaiwa mai unguwa ya sa hannu in tafi duk abin da naga ya kamata a yi na addini a yi a gurin shi dai ko abin da yake so kenan domin Allah tabaraka wa ta'ala to kaga wannan shi ne faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa azamu ajra to yafi abinda kuka bayar din alkhairi kuma yafi shi girman lada saboda haka wato mai tunani mai kyau shine wanda yana tafiya yana tanar kansa ya za a yi gobe alkiyama yana tarawa yana tunanin ya za a yi girba gobe alkiyama amma idan mutum ya tsaya kaifi ɗaya ya za a iya tara kaɗai a duniya to wannan ya yi ganganci domin za a wayi gari gwargwadon abin da ka tara ɗin komai yawansa komai ƙanƙantarsa to za a zare ka daga ciki kuma a kai ka cikin kabari wannan kuma abin da ka aiwatar ɗin a wato na dukiyar taka ko na kyakkyawan ayyuka a nan gidan duniya to shine zai maka amfani amma wancan fa kawai ka baro magada ne wataƙila ma sai sun yi rikici sun yi rigima a wajen raba iya abin da ka bari ɗin kawai wataƙila ma sai an cuce su wane da wane ya zalunci 'ya'yan naka indan su kake tausayi wataƙila su kuma 'ya'yan naka ma idan ba Allah ta'ala maka taufiki ba bayan shekara goma ashirin talatin talatin da biyar sun manta ma suna da baba mutane nawa suka manta ma da an haife su ne tunda za ka samu wasu da yawa mutum zai rana ta fito ta faɗi gobe ta fito ta faɗi bai taɓa tunawa da babansa ba ya ma manta da babansa gaba ɗaya wa ya haife ka ya mamanta sai dai lokaci zuwa lokaci watakila ya sa hotonsa a falon gidansa in ya zo ya ga sun haɗa fuska ya tuna wannan fa shine dadi idan ya yi postin ɗinsa a facebook idan shekara ta biyu suka masa irin wannan zikiriya ɗin irin memory remembrance sai ya yi abin nan ya yi postin na abin nan ɗin ce ya ce exactly 5 years ko kuma kaza kaza kaza ya ce we really miss you daddy shi kenan rest in peace, in peace. ya rubuta rip kawai ya sake tarwij ya sake postin na na postin iyakacin ka da shi kenan fa dan da kai ta kokarin tattara masa da sauransu iyakacin kai da shi kenan amma ya ji cewa duk hamsu salawat ya sa goshinsa a ƙasa a sujidar ƙarshe yana ya ubangiji allahumma gashir li walidi warhamhu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil janna ya Allah ka masa rahama ka sanya kabarinsa ya zamto dausayi daga cikin dausukan aljanna ya Allah kai ne mai afuwa duk laifukan da ya maka Allah ta'ala a gurinka ba komai bane in ka nufaci gafarta masa ya Allah gafarta masa ba zai iya wannan ba wataƙila ya manta da kai ya ga cewar bari ya yi sadaka domin ka domin ɗa zai iya yin sadaka ya ce Allah ya biyu baban lada kuma Allah ta'ala ya bashi ya ɗauki dukiya ya ce bari a yi ƙosai yau na mudu biyu a gidan nan a raba mutane su ci Allah ka biyu babana lada wani ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mahaifina ya mutu kuma mahaifiyata ta mutu zan iya masa sadaka manzon Allah ya ce eh yace alayka bil ma ka rika masa sadakar ruwa nawa ne suka iyayensa suka mutu kuma yana da kuɗin da zai iya tona rijiya ko ya tona bohol ya je a rika shan ruwan a rika amfani da shi ana alwala ana kaza a zuciyarsa mahaifin nan nasa da yake cikin kabari nawa ne a cikin ƴaƴaye wanda suke iya iya wannan tunani manzala ce da wannan sahabi ya ce ka je ka yi sadaka musamman ma ruwa nawa ne bashi da ƙarfin arziki amma zai iya sayan fiya wata musamman lokacin ramadan ko wani ya sayi ruwa ya kira mai ruwa ya sha ko kuma shi ɗin ma ya sayi guda uku ya sha ya biya wani a zuciyarsa ya ƙudura kai baban da kake cikin kabari ya Allah ka kai masa ladan ba kowa ke da irin wannan tunanin ba saboda haka kowa yayin kansa kiyamul layl kafin ya bar wannan rayuwa kawai shine amma ƴaƴaye da ka gani sai dai in Allah ta'ala ya maka tawfiki in ka mutu wani ya manta da kai gaba daya ya akai ka zo ya zo duniya kawai shi a tunaninsa ya fado ne walhalin da ka sha da shi zuwa kemis zuwa kaza ya bata maka rai ka kai shi makaranta ka kora shi ka yi kaza kana tausayinsa kana duk ka cije saboda ya zamto mutumin kwarai yana hawa turba yayi dukiya to in ka sake matarsa ta fika a gurinsa to saboda haka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan Allah tabaaraka wa ta'ala ce duk abin da kuka gabatar na alkhairi a wannan rayuwar duniya za ku same shi a gurin Allah tabaaraka wa ta'ala shine mafi alkhairi wa a'zama ajran kuma yafi girman lada Imam al-Bukhari ya fi da wani hadisi wanda aka rawaito daga Haris dan Suwaid yake cewa Abdullah dan Abbas a wato daga Abdullah dan Abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyukum maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi daga cikin ku wane ne yafi son dukiyarsa fiye da dukiyar magajinsa ma'ana wane ne yafi son shi ya amfani dukiya fiye da magajinsa ya amfani dukiya sai sahabbai suka ce ya rasulullah ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilaihi min mali irthihi babu wani daga cikin mu face ya fi so wa kansa dukiyarsa fiye da magadansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ilamu ma taquluna ku lura fa da abin da kuke cewa qalu suka ce ma na'lamu illa zalika ya rasulullah sai suka ce ya rasulullah mu dai abin da muka sani kenan kawai mutum ya fi so dukiya ta amfane shi fiye da magajinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma minkum rajulun illa maluhu illa malu warithihi ahabu ilaihi min malihi babu wani daga cikinku ma'ana mafi yawancinku kun fi son dukiyar magadanku fiye da taku qalu suka ce kaifa ya rasulullah ya haka ko zai faru ya ma'aikin Allah mutum yayi ta shan wahala yayi ta tara dukiya kuma ya zamto shi bayya so ya amfani dukiyar ya fi son magadansa su amfana qala sai manzo Allah yace inna ma malu ahadikum ma qaddama abin da yake na ainihin dukiyar ɗayanku shine abin da ya gabatar na kyakkyawan aiki wa malu warithihi ma akharahu dukiyar magajinsa kuwa shine abin da ya girkinta shi abin da ya aji to kowa ya dan ya gani abin da ka gina na gida abinda ka saya na abin hawa abinda ka aje a banki abinda ka saya na dukiyoyi da kuma waɗanda ka kashe su domin Allah ya baka lada gobe da kiyama ne suka fiya zaka samu wanda ka aje sun fi yawa wanda ka aje dinnan kuma sune wanda zaka mutu ka bari fa wanda ka ciyar dinnan kuma sune me wanda zaka mutu su je su maka amfani kaga kenan maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle haka ne wannan hadisi ne ingantacce a cikin sahihul bukhari daga Haris dan Suwaid kowa in yi duwa zai ga haka ne waye tsaya ya ga cewar yanzu na yi gidan miliyan uku ya kamata kuma in gina gurin addini na miliyan uku ko in fara gina gurin addini na miliyan uku kafin na yi gidana tunda shi wannan gidana in na mutu kuwa za a cire daga cikinsa ne dukkansa bai isa ya ƙara min kwana ɗaya ba walai yau akhirallahu nafsan iza ja ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun idan lokaci yayi gidanka ba zai ƙara maka sakan ɗaya ko minti ɗaya ko awa ɗaya ba amma kuwa abin da ka gabatar ɗinnan na alkhairi na dukiyan nan gobe alkiyama sai ka yi farin ciki sai ka kwambaci ma da ka ƙara kana da filoti 100 bisa 100 ko 50 bisa 50 ko 100 bisa 50 50 by 50 50 by 100 100 by 50 200 by 200 ma amma 20 by 20 15 by 30 kawai da za ka shirya a ce wannan domin Allah tabaraka wata'ala ne sai ka ji cewar ayyama kaɗan kuma fa in an gina ɗin kai ɗin inda za ka zauna gaba ɗaya bai fi faɗin 3 feet by 6 ba bai fi faɗin faɗin ƙofar nan ya zamto wato ƙafa uku tsayinsa ƙafa shida ya ishe ka kwana fa duk girman gidanka ƙafa uku ta isa ka kwana faɗinsa tsayinsa kuma me kafa shida duka wannan fa ya ishe ka ka kwana kai inda za ka kwana gaba ɗaya har ka gama rayuwar duniya iya nan nufi ishe ka amma kai kana jin cewa kaza bisa kaza ya ma kaɗan kaza bisa kaza ya ma kaɗan kaza bisa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ai ku mutane dukiyar magada kun fi son tafiye da kanku duk abin da kuke tarawa kun fi so magajin ku ya amfana ba ku ba inda kun fi so ku ku amfana za ku ga kuna yin ababen da za ku amfana gobe alkiyama amma za ka ga mutum da dukiya ya ci mafa a duniyanci din ma ya yi amfani abin da zai ci abin da zai sanya tufafi kawai ba wai na shuhura ko na girman kai ba wanda yake daidai misali sai ka ga baya so ya yi saboda damuwarsa ya tara ya tara ya tara to za ka tara za ka tara idan Allah ta'ala ya kaddara za ka tara din amma kuma za a wayi gari me za a zare ka daga ciki ka tafi cikin kabari muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya bamu kyautata ayawa ya bamu ikon kyautata ayyuka sai Allahu tabaraka wa ta'ala yace wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah tabaraka wa ta'ala inna Allaha ghafurur rahim lalle Allahu tabaraka wa ta'ala mai gafara ne sannan rahimun Allahu tabaraka wa ta'ala mai tausayin bayi ne ya Allah ta'ala ka gafarta mana ya Allah ta'ala ka ji tausayin mu Allahu tabaraka wa ta'ala yana son wato bayi su rika tuba shi yasa Allah tabaaraka wa ta'ala ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam kace da su ku nemi gafarar ubangijinku wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sai Allah ta'ala ya ce malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara Allah tabaaraka wa ta'ala ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul kace da su istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku ku rika yawan istighfari innahu kana ghaffara Allah ta'ala mai yawan gafara ne koda kun tuba sai kuka sake aikata wannan kalar aikin in kuka sake tuba zai sake yafe muku in kuka sake tuba zai sake yafe muku ba kamar yadda mutane suke cewa idan mutum ya tuba daga laifi so uku ba Allah ba zai gafarta ba a'a in so dubu ne ma Allah ta'ala yana yafewa domin ce yayi innahu kana ghaffara ghaffara kuma ala wadani fa'ale wato sifa ce mubalaga wato mai yawan gafara ne yawan da bashi da ƙarshe wajen adadin subhanahu wata'ala sai ya ce innahu kana gafara yana da yawan gafara idan kuna yawan istighfari yursilis sama alaikum midarara zai saukar muku da ruwan sama ya zamto mai yawa wadataccen da zai muku amfani wa yumdidukum bi amwalin wa banin zai ba ku dukiya zai kuma ba ku 'ya'ya in kuna yawan istighfari Allahu tabaaraka wa ta'ala zai baku arziki zai baku dukiyar ma kuma zai baku haihuwa wa yamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allahu tabaaraka wa ta'ala zai sanya muku jannatin jannatin wato shine ainihin gonakin da zai zamto suna da dausayi idan kun tashi tonan ruwa za ku same shi kusa kusa in kuna yawan tuba ga Allahu tabaaraka wa ta'ala yace wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara zai sanya muku korami su yawaita a cikin kasashen ku a garuruwan ku tunda za ku rika ja kuna noman rani kuna amfana da su Allah tabaraka wa ta'ala yace idan kuka ki yawan istighfari sai yace malakum la tarjuna lillahi wa qara da yawa daga cikin malaman tafsiri suna fassara wannan kalma malakum la tarjuna lillahi wa qara suna cewa abinda ayar take nufi shine me yasa ne bakwa tsoron Allah domin rashin istighfari rashin tsoron Allah ne idan bawa yana yin istighfari Allah tabaraka wa ta'ala zai wato ainihin biya masa bukatunsa wani hadisi yake cewa idan mutum yana yawan istighfari Allahu tabaraka wataala zai biya masa bukatunsa ma ba tare da ya roki Allah ta'ala a biya masa kaza ba kawai aikin sa shine yawan istighfari saboda haka Allah ta'ala yace wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah tabaraka wataala shi din mai gafara ne inna Allaha ghafurur rahim lalle Allahu tabaraka wataala ghafurun mai gafara ne rahimun kuma mai tausayawa bayi ne mai anashin jin kansu ne to saboda haka lokaci yayi insha Allah sati mai zuwa zamu tashi wato sabuwar sura suratul mudaththir muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala abinda na karanta mana daidai Allah tabaaraka wa ta'ala ka sa dukkanin mu yi tarayya a cikin ladan abin kuma da ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta mu